ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار عباد الله وموضوع خطبتنا اليوم فضل التبكير إلى الصلاة فإن من فضل الله ورحمته بعباده أن يسر له من الطاعات والعبادات ما يتقربون بها إلى إليه سبحانه ومن تلك الطاعات والقربات التبكير إلى الصلوات الخمس التي جعلهن بفضله خمسا في العمل وخمسين في الأجر والثواب والتبكير إلى الصلوات الخمس من الطاعات التي غفل عنها كثير من إلى الصلاة يقول منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد وما فاتتني صلاة الجماعة منذ أربعين سنة وما نظرت إلى كفى رجل في صلاة هذا كان السلف بالهرس على الخير ومن فضائل التبكير إلى الصلوات أولا الاستغفار الملائكة استغفار الملائكة استغفار الملائكة ينتظر الصلاة وكون وكونه في حكم المصلي روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة ثانيا إدراك الصف الأول وما فيه من الفضل العظيم والثواب الجزيل روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لا ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليها إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو هبوا ثالثا إدراك تكبيرة الإهرام وهي من أفضل التكبيرات ومفتاح الصلاة روى الترمذي من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدركه التكبيرة الأولى يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق رابعا الدعاء بين آذان بين الآذان والإقامة مستجاب مستجاب روى أبو داود في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء لا يرد بين الآذان والإقامة خامسا الدنو والقرب من الإمام وهذه فضيلة عظيمة روى الإمام أبو داود من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهبروا الذكر وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يتأخر في الجنة وإن دخلها سادسا إدراك السنن القبلية التي قبل الصلاة كسنة الفجر روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربع وبعدها ركعتين وروى أبو داود في سننه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار سابعا الهدور إلى المسجد بسكينة ووقار فالسعي الذي يفعله كثير من الناس لإدراك الصلاة يفوتهم السكينة والوقار ففي صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد ثامنا قراءة الأذكار والاستغفار وذكر الله عز وجل بين الآذان والإقامة فلو حضر المصلي إلى المسجد مبكرا لأمكنه على أقل تقدير أن يقرأ عشرين آية وفي اليوم مئة آية وفي الأسبوع سبعمائة آية وفي الشهر ثلاثة آلاف آية وهذا خير كثير والحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وينبغي للمؤمن أن يعود نفسه على التبكير إلى المسجد حتى يسهل عليه ويجد الراحة والسعادة في ذلك ودبا تفرقوا bayan godiya ga Allah da yabo gare shi da salati wa annabi Muhammad tsira da amincin Allah sabbata a gare shi. Kudubar mu ta yau tana bayani ne akan falalan sammako zuwa sallah. Allah ta'ala ya sanya mana salloli guda biyar a wuni. Mun yi bayani akan matsayin sallah a satin da ta gabata. Yau za mu yi bayani akan falalan sammako ka tafi masallacin don a yi sallah da kai a masallaci. Yana daga cikin falala daga Allah maɗaukakin sarki da rahamansa da ya yi wa bayinsa da ya sauwaƙe musu hanyar yi masa ɗa'a da ibada ta yadda za su iya kusanta zuwa gare shi tsarkakakke. Yana daga cikin ɗa'a da kusanta zuwa ga Ubangiji, sammako zuwa ga sallolin nan guda biyar da Allah ta'ala ya sanya mana su, sannan kuma Allah ta'ala ya sa su masu falala a gare mu. Allah ya sanya mana sallolin nan guda biyar wajen aiki, amma guda hamsin ne a wajen ba da lada da sakamako. Guda biyar za ka yi, amma za a baka ladan guda hamsin ne. Kaga wannan falala ne daga wajen Allah. Sammako zuwa masallaci ko sammako zuwa ga yin waɗannan salloli guda biyar yana daga cikin ɗa'a ga Allah, wanda da yawa daga cikin masu sallah sun gafala daga wannan a wannan zamani. ba ka samun mutane suna zuwa masallaci su jira ladan ma ya zo ya kira a'a sai sun bari ma an kira an gama kira lokacin shiga ya yi an ma yi ikama wani ma har an yi raka guda tukunne iya tashi ya zo ya fara alola ya shiga wai su yan bugin boji alhali bai sani ba falala mai tarin yawa yana wuce shi hakika magabatanmu na kwarai sun buga mana misalai wa'inda wannan misalai kuwa gaskiya ne game da sammako zuwa masallaci sa'idu dan musayyib wanda ake kira masa akhirul mutaqaddimina yace ladani bai taba yin kiran sallah a masallaci ba tsawon shekara 30 face ina cikin masallacin haji duk wata sallah da za a kira tsawon shaida ya shekara talatin ba a taɓa kiran sallan yin wata sallah ba face yana cikin masallacin ladan ma ya zo ya kira sa'idu bin musayyib shekara talatin ya yi duk lokacin da ladan da ya kira sallah to shi yana cikin masallaci ya yi sannan ya ce sallan jam'i ba ta taɓa wuce ni ba sai da na yi shekara arba'in shekara arba'in babu wata sallah a ta azahar ko ta la'asar ko ta magariba ko ta isha'i ko ta asubahi ko ta juma'a sai da ya shekara arba'in babu wanda ta wuce shi wai a ce yau ba shi ne aka yi da shi a jam'i ba sai da ya shekara arba'in bayan ka ji a can ya yi shekara talatin ba a taɓa kiran sallah a sallah ba face na cikin masallaci wannan fa su ne magabatan da ake so mu yi koyi da su malamai suka ce fatashabbahu illam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami kiramun ku yi kwaikwayon masu daraja ko da ba da ku kai kaman su ba amma kwaikwayon masu daraja shi ma girma ne in kai ba za ka iya talatin ma to a samu a samu salloli guda biyar na inin nan a ce guda uku duk an kira su kana cikin masallaci ake kira sauran ne watakila ka zo ka samu za a fara iƙama amma iƙaman kai ma bata wuce ka ba kai koyi amma nawa ake samun mutane duka sallan ma wani sai dai daga baka ga suna sallah wayanda yana kusa da masallacin babu wani abin da shedan kawai ya zaunar da shi farin anjima sai ya zo kuma ya je yana sai ya kama ruwa kafin ya je kama ruwa an yi raka biyu an yi uku wata ma ai sallan an idar wannan fa shine halayen waɗanda suka gabace mu wajen kwaɗayi akan aikin alheri yana daga cikin falalan sammako zuwa ga sallah na ɗaya mala'iku suna suna roƙawa mutum gafara suna roƙa masa gafara a wajen Allah matukan yana nan a inda yayi sallah Imam Bukhari da Imam Muslim sun rawaito hadisi daga Abi Huraira Allah ya ƙara masa yarda yace lallai annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace mala'iku suna yin salati wa ɗayanku matukar yana nan a inda yayi sallah kuma bai yi hadasi ba yana suna ce masa me ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka yi masa rahama matukan wannan mutumi yana nan a inda yayi sallah babu abin da ta tsare shi ga tafiya gidansa face yana jiran wata sallar ne ta zo a yi sallah to haka mala'iku za su dinga roƙa masa Allah Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu an yi azhar kana masallaci ba abin da ya hana ka komawa gida face kana jiran la'asar ko an yi magariba kana masallaci ba abin da ya hana ka komawa gida face kana jiran a yi isha'i to wannan zaman da kake yin nan mala'iku suna ta roƙa maka ubangiji gafara Allah ka gafarta masa Allah ka yi masa rahama Allah ka gafarta masa Allah ka yi masa rahama mala'iku suke Na biyu daga cikin falalan sammako zuwa masallaci shine samun sahun gaba da abin da yake tattare da sahun gaba na falala wanda yake mai girma. Imam Bukhari da Imam Muslim sun rawaito hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda. yace lallai annabi tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yace da mutane sun san abin da ke cikin kiran sallah ladan da ake samu in an kira sallah da ladan da ake samu a sahun gaba in an samu sai suka ga kuma ba da a samu ba da samu sai samu shiga sahun gaba ba ba da samu ai bashi appointment na ladani ba sai an yi ƙuri'a yace da mutane sun san ladan da ake samu a wayannan abubuwa guda biyu da sai an yi ƙuri'a kafin a tabbatar an gane magana manzala yana magana idan da a ce mun san daraja da ladan da ake samu a sahun gaba sai kaga kai fa kullum baka samun sahun gaba to sai ka tada tawa ya ce wato yanzu sahun gaban nan fa sai an yi ƙuri'a a dinga tenuwa shif shekara hudu ko shekara uku uku wayanda da a dinga canzawa a ce sahun nan na cin 25 ne to yan takara mutum 25 na takaran ina sahun gaba saboda ladansa idan tenuwansu ya kare su sake fitowa an an zaɓe su in ba zaɓe su ba su sun hau su hau manzo Allah ce da sun san ladan da ake samu a kiran sallah da ladan da ake samu a sahun gaba a masallaci yace suka ga ba za su samu ba har sai in an yi ƙuri'a to ko da sai an yi ƙuri'a da sun san ladan da ake samu a sallan nan ta garji ma'ana sallar asuba ai sallar azhar yace da wannan sallah bata wuce su a cikin jami'i ba yace da a ce sun san ladan da ake samu a sallar isha'i da sallar asubahi sai suka ga ba za su iya zuwa ba manzala ce da ko sun je wa wannan sallan koda da rarrafe inda mutum an bude masa ya ga ladan da ake samu a sallan asubahi da sallan da sallar isha ka yi su a masallaci a jam'i sai mutum ya ga ba zai samu wannan sallan a jam'i ba wallahi da ya je koda da rarrafe ballantana dan karamin zazzabi dan ciwon kai a dan kafanka na ciwo amma kana iya dagara da itace ka je da sai ya je yayi amma da ba a bude maka ka gani ba saboda haka kawai dan kankanin lalura ma ka ce wannan samu zuwa masallacin nan ba ban sallah ya ke in yi sallah a nan bakin gado saboda baka sallah dan da ake samu ba sannan kuma abu na uku samun kabbaran harama a masallaci falalansa ka zo ka zama an yi kabbaran farkon nan kana masallaci da kai ba daga baya ka zo ba yana daga cikin falala wanda yake mai girma kuma shine mabudin sallah imamu tirmizi ya fitar da hadisi daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda yace lallai annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace duk wanda yayi sallah guda arba'in a cikin jam'i ya kuma riski kabbaran harama da shi aka yi Allahu Akbar salloli guda arba'in kana lissafawa ba a taɓa kabbaran harama ba ka ciki ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an rubuta masa cewa ya barranta daga abubuwa guda biyu wannan mutumin ya barranta daga munafinci ya barranta daga wuta ba za ta ci shi ba ka samu kabbaran harama an yi kana sahu Allahu Akbar liman ya daga mamu sun ansa kana nan a wurin guda arba'in manzala ce kutiba lahu bara'atan an rubuta masa barranta daga abubuwa guda biyu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaqi ya barranta daga wuta ta ci shi ya barranta daga munafinci wannan bawan Allah ka ba mu iko abu na hudu daga cikin falala da ake samu na sammako zuwa masallaci addu'a tsakanin kiran sallah da iqama wannan karbabbiya ne manzo Allah ya ce duk wanda yayi addu'a tsakanin kiran sallah da iqama wannan addu'a nan take ake karbanta kafin ayi iqama to kaga baka ba ka samu wannan mako sai kana masallaci kana cikin nutsuwanka an gama kiran sallah kayi addu'a kafin ayi iqama to wannan addu'a manzo Allah ya ce karbabbiya ce Imam Abu Dauda ya rawaito cikin sunan nasa hadisi daga Anas dan Malik yace lalle annabi tsira da aminci Allah sabbata gare shi yace addu'an da ba a mayarwa ita ce addu'a tsakanin kiran sallah da iqama wannan addu'a ba a mai da ita bawa ana karbanta abu na biyar daga cikin falala da ake samu wajen sammako zuwa masallaci shine kusanta na liman ya zama ka kusanci liman shi ma yana da falala wanda yake mai girma imamu malik Imam Abu Dauda ya rawaito hadisi daga Sumrata dan Jundubi Allah ya kara masa yadda yace Lalle Annabi tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yace ku halarci sallah fa kuma ku kusanci liman ku sani lalle fa mutum ba zai gushe ba yana yin baya baya face an yi baya da shi wajen shiga aljanna ko da ma zai shiga aljanna kullun ya zama aikin alheri kai ne a baya kullum aka ce ga aikin alheri kai ne a baya manzo Allah ya ce mutum ba zai gushe ba yana yin baya a aikin alheri face an yi baya da shi ko da wajen shiga aljanna ne in ma ya samu shiga yace wa inda kalaha in ma ya shiga aljanna ke ga zai shiga daga baya kenan abu na shida daga cikin falala da ake samu na halartar masallaci akan lokaci shine samun yin sunnonin nan da ake gabatarwa kafin sallah wayannan nafilfilu sunanin rawatib da mutum yake yi kafin a gabatar da sallan farilla sai ka zo masallaci akan lokaci ka samu daman yin su aiko idan kai kullun dan bugun bodi ne wayannan sunnonin sun dauke a sun wuce maka kenan Imamu Muslim ya rawaito hadisi daga Aisha Allah ya kara mata yarda tace lalle annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce rakawai guda biyu kafin sallah asuba ya fi duniya da abin da ke cikinta rakatan alfajiri kenan wa'annan raka'a guda biyu da ake kafin ayi sallah asubahi ya fi duniya da abin da ke cikinta kalli duniya kalli abin da ke cikinta kana samun yin wa'annan raka'o'in kafin sallah asubahi ko kuma asubahin ne kawai an shiga kake shigowa masallaci to tambaye kanka sannan sai manzon Allah tsira da amince Allah sabbata a gare shi ya kasance yana yin raka'o'i guda hudu kafin sallan azhar kafin a tsaye da sallan azhar zai yi nafila raka'a hudu sannan kuma yakan yi raka'a biyu bayan sallan azhar Imam Abu Dauda ya rawaito cikin sunan nasa hadisi daga Ummu Habiba Allah ya kara mata yarda tace lalle Annabi tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya ce duk wanda ya kiyaye akan yin nafila raka'a hudu kafin sallar azhar da kuma raka'a hudu bayan sallar azhar an haramta an haramta masa shiga wuta to yaushe zaka samu wannan falalan sai kana zuwa masallaci a lokaci kafin a shiga sallah in kana zuwa daga baya duk wa'inda sun wuce ka abu na bakwai halattar masallaci cikin nutsuwa da kuma me tsantseni sai kana zuwa akan lokaci ka iya zuwa cikin nutsuwa domin tafiya yadda mutane suke shigowa sallah a wannan lokacin domin su riski sallah to nitsuwan nan fa tana wuce musu wannan taka tsantsan din nan ba sa ba ba a samun ta a wajen su mutumin da ya lafto da gudu ya ji an fara ikama ko ya ji an yi kabara ina zo da nitsuwa kai da aka ce ka tafi a nitse kowane taku daya ana baka lada kowane daku daya ka sake daga ana kankare maka zunubi ka zo da gudu ina ka samu wannan nitsuwa hadisi daga abi huraira Allah ya ƙara masa yarda ya ce lallai annabi tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce idan kun ji ikama to ku tafi sallah kuna masu nitsuwa da tsantseni kada ku yi gudu kada ku ruga da gudu duk abin da kuka samu to kuka samu ku sallata tare da liman abin da ya tsere muku kuma ku cika abu na takwas shine cikin huduba ta biyu abu na takwas da ake samu daga cikin falala da ake samu wajen halartar masallaci akan lokaci shine yin azkar da istighfari da han ta samu dama ma ka karanta qur'ani kafin a tsai da sallah in kana zuwa da wuri aka samu daman wannan ka zo kai nafila kana zaune zaka yi ta azkar ɗinka zaka yi ta neman gafara a wajen ubangiji zaka yi ta karatun qur'ani da a ce mutum zai dinga halartar masallaci a kan lokaci da ya samu daman mafi karancin karanci a ce ya iya karanta ayoyi ishirin kafin a tsaye da sallah ka zo masallaci a kan lokaci kafin a tsaye da sallah ka iya karanta ayoyi ishirin to idan ka iya karanta ayoyi ishirin a kowace sallah a kowane rana kana da ishirin sau biyar nawa kenan ɗari a sati kana da nawa ɗari bakwai a wata kana da nawa dubu uku wannan fa alkhairi ne wanda yake mai yawa saboda me alhasanatu bi ashri amsalha guda ɗaya aikin alheri yana ana ba mutum lada guda goma ne wani ma ana ninka masa sama da haka zuwa ɗari bakwai Allah mai ninkawa ne ga wanda ya ga dama ya kamata ga mumini ya tarbiyantar da kansa wajen tafsammako zuwa masallaci yayin sallah har hakan ya zamo masa mai sauki ya samu hutawa a cikin zuciyansa da gangan jikinsa sai ka tarbiyantar da kanka a iya zuwa masallaci akan lokaci in baka tarbiyantar da kanka kullun kai dan baya baya ne kullun a baya baya ne alhali bamu da wata ibada da tafi sallah girma sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita za a fara aunawa a cikin ayyuka to me yasa kake watsi da ita ka sallan ma kana zuwa da wanda ka gara ma sallan ma kana mata sa mata sutura yadda ka gara ma dukun dukun dukun in da ka je wajen sarkin garin ku ko gwamnan garin ku kuma sai ka yi shiga ka bulbula turare ka yi waye gaje sallah amma in sallah zaka je gaban ubangijin da ya halice ka kuma sai ka dibi kaya kowane irin kaya ko sai ka yafa waye kai zaka je sallah alhali ubangiji yana cewa ku tafi cikin ado zuwa ga kowane masallaci ma'ana kowane sallah da ku ku tafi cikin ado ka taba kwalliya ka je masallaci kar ka je masallaci da kaya mai datti wani ma yana jin wari a dattin ko ma kana tsami kana cutar da shi saboda muhimmancin sallah ka ce kai wanka kai kwalliya ka caba ado ka dai masallaci to duk wanda ya muhimmanta sallah din to sallan nan za ta zama masa tsani na aduba sauran ayyukansa domin ita za a fara aunawa ranar tashi alkiyama an samu sallah ta yi kyau shikenan an samu sallah ta ɓaci kuma sauran ma ba da aduba shi Allah ba mu ikon gyara sallah. Ibadallah, inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ibadallah, inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب قوموا إلى صلاتكم يرحمكم